إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رنا الصبر شاتكوس قوة رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1447 wanda ya munasaba da bakwai ga watan uku shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da iyawarsa ya tara mu a wannan farfajiyar masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin sarkin alhazan kabi a wannan gari namu na argungu jihar kebbi nigeria ba don komai ba sai don gudanar da hikayar tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin wannan wata na ramadan muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon faɗarsa ya kuma ba mu ikon aiki da shi muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu na alkhairi kusakurai Allah shi muna afuwa a idan ba a manta ba muna nan cikin sura ta biyu suratul baƙara mun kwana a aya ta tara za mu tashi a kan aya ta goma a ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
الله سبحانه وتعالى yace fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rashin lafiya akwai shakka akwai kullaci akwai hasada faza da humullahu marada Allah subhanahu wa ta'ala sai ya daɗa musu wannan rashin lafiya ɗin wannan ciyo ko kuma Allah ya daɗa musu ciyo da rashin lafiya na shakku da kwankwanto Allah maɗaukin sarki ya ce faza da humullahu marada bima kanu ya kazibuna to wannan a daɗi da allah maɗaukakin sarki ya yi musu na rashin lafiya sababinsa shi ne bimakanu ya kazibuna sakamakon abin da suka kasance suna faɗa na ƙarya to wannan aya tana bayani ne akan sifofin su munafukai da kuma irin rashin lafiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe su da shi rashin lafiya wanda yake da alaka da zuciya wanda yake da alaka da al'itiqat wato ƙudurin zuciya bayan allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu raddi da martani a kan ƙarerayin da suke faɗa cewa sun yi imani da allah sun yi imani da ranar ƙarshe allah subhanahu wa ta'ala sai musu raddi ya ce abinda suke faɗa ba gaskiya ba ne ba sa cikin muminai kuma ba su da alaka da masu imani babu tun imani a tattare da su to shi ne Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da bayani game da wato sifar da take cikin zukatansu wanda wannan dattin shi ne sababin abin da ya kai su zuwa ga waɗancan ƙarerayi da suka yi nawa minan nasu man ya ƙulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bi mu'minina to daga cikin dalilan da yasa suke faɗan waɗannan maganganu na ƙarya to shine Allah maɗaukin sarki yace fi qulubihim maradun saboda akwai wani ciwo wani rashin lafiya a cikin zukatansu wanda yake tabbace a cikin zukatansu fazadahumullahu marada sai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu wannan rashin lafiyar Allah ya ce walahum azabun alimun sannan kuma ranar gobe kiyama Allah ya tanadan musu wata irin azaba wadda take mai zafi mai raɗaɗi bi kanu ya kazibuna sakamakon abin da suka kasance suna faɗa na ƙarerai to wannan aya a za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce fi ƙulubihim sannan kuma sai ya ce maradun an yi abin da malamai na larabci na nahau suke kira wato gabatar da labari akan mubtadansa labarin shine fi qulubihim din wanda aya ta fara ambata mubtada din kuma shine maradun wato takadirin aya maradun fi qulubihim akwai wani irin rashin lafiya a cikin zukatansu wanda yake makale a cikin zukatansu duk da za mu ga cewa maradun ɗin kuma gashi na kira ba a sa masa ma'arifa ba ba a ce fi qulubihimul maradu ba wato aka shiga masa da alif da lam sai aka kawo shi a matsayin na kira kuma gashi mubtada wanda kuma ƙa'ida ce sananna a gun malamai cewa suna idan ya zamo na kira to ba a ibtida'i da shi ba za a kawo shi a matsayin mubtada ba saboda duk lokacin da aka ambaci mubtada to yana buƙatar labari shi kuma labari ba zai yi ka ba da labari akan abin da yake majhuli ba wanda aka jahilta ba a sani ba to shi yasa al'asal idan za ka yi wato magana za ka fara ta da suna to sunan ana buƙatar ya zamo ma'arifa to amma kuma ƙa'ida ɗin tana da ƙaidi akwai wasu wurare da malamai suka ce ya halatta a kawo na kira a matsayin muktada wannan ba laifi ba ne akwai wasu wurare idan an samu wasu abubuwa da suke kira da musawwigatul libtida wato abubuwan da suke halatta a kawo mubtada a matsayin na kira wanda daga cikin waɗannan musawwigatu akwai ita wannan aya din shine daga cikinsu ya zamo labarin zarafi ne ko kuma jari da majaruri to za mu ga anan labarin shi maradon ɗin jari ne da majaruri tunda cewa aka yi fi ƙulubihim aga fi harfu jarri sannan kuma ga ainihin wato ƙulubihim ɗin da aka ambata tushiyarsa ibn malik a littafinsa alfiyatu ibn malik mai suna alkhulasa ta nahau yake cewa wala ya juzu libtida bin nakira ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر to daga cikin waɗannan musawwigatu ibn malik rahimahullahu ta'ala su ne ya ambata kuma daga ciki ya ba ya ambaci wato shi zarafi inda labari ya zamo zarafi ko zarfu zamanin ko zarfu makanin to wannan ya halatta ko kuma ya zamo jari da majaruri kamar ana to shi yasa a ka'ida bai halatta a ce maradun fi qulubihim ba domin a irin nan aka samu haka to sai a gabatar da wato shi jari din da majaruri ko kuma zarafin ba za a jinkirtar da shi ba to idan aka yi haka sai ya zamo ya halatta wato ya zamo shi mubtada din ya ɗauki matsayinsa na na kira kamar yadda muka gani a nan to almuhim ita wannan aya fi qulubihim maradun al'asal shine maradun fi qulubihim akwai tabbataccen wani rashin lafiya a cikin zukatansu wato su waɗanda suka zo suna cewa amanna billahi wa bil yawmil akhiri to sifa su ce Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wata sifa da suka siffantu da ita ta zuciya wadda take da alaka da al-i'tiqad bayan an faɗi sifar su ta magana shine ƙarya cewa bakunan su sun saba faɗan ƙarya sannan kuma sai Allah ya biyanta da bayanin sifofin zukatansu don ya ƙara tabbatar da abin da ya kore cewa wa mahun bi mu'minina saboda al'iman yi utabaru bihe izakana sabitan fil kalbi shi imani ana la'akari da shi ne lokacin da ya zamo tabbatacce a cikin zukata to bayan allah ya kore kasantuwarsu cikin masu imani to shi ne sai ya faɗi kamar dalilin da ya hana imani ɗin ya tabbata ko su kasance tare da shi shi da abin da ita aya ɗin ta faɗa cewa fi ƙulubihim marabun a cikin zukatansu to akwai rashin lafiya wanda yake tabbatacce wanda yake tabbatacce Asha Allah marhaban to shine Allah subhanahu ta'ala sai zan kamar ya faɗi dalili wanda ya hana wato bakunansu a ce suna faɗan abin da yake na gaskiya shine dattin da Allah ya jarabce su da shi na rashin lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma wannan bai taƙaita akan wannan ba sai ce walahum azabun alimun kuma suna tare da ko akwai azaba wadda Allah maɗaukakin sarki ya tanadan musu mai tsananin raɗaɗi mai sa rauni to kamar ka tambayi Allah menene dalilin da yasa Allah ya musu wannan hukunci bayan an ce fi qulubihim maradu sannan kuma aka ce fazadahumullahu marada Allah kuma ya dada musu ciwo akan ciwon da suke akai sannan kuma wannan abin da ya shafi duniya kenan walahum azabun alimun shi kuma ishara ne zuwa ga abin da Allah ya tanadar musu ranar gobe kiyama cewa akwai azaba wadda take mai radadi a tattare da su to shine Allah ya ce bima kanu ba'un din ba'us sababiyya ce ai bi sababi ma kanu yakazibuna sakamakon abin da suka kasance wato suna faɗa na ƙarerai ya zo ƙira'a ta al'imam wato nafi'u da kuma ibn kasir da abu amrin da ibn amir bima kanu yukazzibuna su haka suke karyatawa yukazzibuna sai ya zamo daga kazzaba yukazzibu takazziban wato karyatawa kenan sakamakon abin da suka kasance suna karyatawa shine na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma shiriyar da Allah ya aiko shi da ita to su kuma alƙura min alkufiyina daga cikin malaman kufa to su suka karanta da bima kanu ya kazibuna kamar al'imam asim ibn abin najud al-kufi rahimahullah haka hamza haka al-kisa'i to su suka karanta da bima kanu ya kazibuna ya kazibuna sai ya zamo daga kaza ba kenan ya kazibu sai ya zamo wato suna yin ƙarya abinda suke faɗa ƙarya ne na waccan magana da suka faɗa a baya cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar ƙarshe to anan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce duba da waɗannan kira'o'in guda biyu da yukazzibuna min at-takzibi da yakzibuna min al-kazibi sai ya zamo su munafikai anan duka sifofin nasu ne bayan sun siffatu da sifa ta ƙarya to haka kuma zukatansu suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama tunda wancan abin da suka faɗa na amanna billahi wa bil yawmil akhir da baki ne bai kai zuciya ba zuciyarsu bata karɓi wannan abin da suka faɗa ba shi yasa Allah ya ce wa ma hum bimu'minina sai ya kore musu imani ya kore musu kuma cancantar zamansu cikin masu imani to sai zan fa'idar samun kira'o'in guda biyu tun da dukansu kira'o'i ne ko ce kira'a ce mutawatira kuma saba'iyya ta tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zan suna ƙarya kuma suna ƙaryata manzon Allah kaga laifi saman laifi kenan saboda haka da Allah maɗaukakin sarki ya ce fi qulubihim maradun almarad a nan a wannan aya malamai suka yi saɓani a kan me ake nufi da almarat al'imam abu ja'far al-tabari rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa jami'ul bayani an ta'awili ayil ƙur'an yake cewa asalin almarat daga asuƙumu ne rashin lafiya ake iɗilaƙinsa ga gangar jiki da kuma addini sai zan idan mutum ya samu rashin lafiya a jikinsa to akan ce da shi maridu idan zuciyarsa ta samu rashin lafiya shi ma akan siffanta zuciyar da cewa kalbin ne maridu kamar yadda mun yi bayani akan sifofin zuciya a karatutukan da suka gabata su amma daga cikin magabata kuma mina sahaba daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan abbas a haka kuma abdullahi dan mas'ud da wasu jama'a minas sahaba kamar yadda shi a tsabarin ya kawo in kuka duba tafsirinsa cewa abinda ake nufi da fi qulubihim maradun ay shakkun akwai shakku tattare da su a cikin zukatansu duk abinda za su faɗa ko da ana ganin abu ne wanda yake daidai to ba su yadda da shi ba ba su yadda da shi ba duk da ita hanyar abdullahi dan abbas tana da rauni cewa ya ya fassara wannan maradun din da munafunci cewa abinda ake nufi da maradun aini faqun fi qulubihim maradun aini faqun akwai wato rashin lafiya na munafunci tattare da su a cikin zukatansu su wasu kuma daga cikin tabi'ai kamar ikirama da kuma tsawus su kuma sun fassara a su maɗin da shakku cewa fi ƙulubihim maradun ai ana nufin shakkun wanda ya tabbata zuwa gare su kamar yadda ibnu abi hatim ya kawo a tafsirinsa tafsirul qur'anil azim to almuhim abin da ya tabbata na shakku din ya fi tabbata shi ma munafunci din an ruwaice shi an jingina shi zuwa ga abdullahi dan abbas sai dai hanyar tana da rauni mafi yawa as-salaf sun fi fassara wato maradun anan da shakkun akwai shakku a cikin zukatansu saboda haka imaninsu ba wani abu bane wanda yake tabbatacce bai tabbata ba haka kuma daga cikin malaman tafsiri akwai ibn atiyya shi ma yana da tafsiri mai suna al-muharrarul wajiz to shi da yazo sai ya ce fi qulubihim maradun maradun anan ana nufin wato yace algammu damuwa akwai wata irin damuwa a cikin zukatansu akwai wani irin bakin ciki shine na cigaban addinin musulunci haka kuma akwai wani malami da ake kira da as-sabin al-halabi rahimahullah shi ma ya rubuta tafsiri mai suna ad-durrul masunu fi ulumil kitabil makanun mujalladi 11 ne to a ciki sai yake cewa marad da Allah yake nufi anan fi qulubihim maradun sai yake cewa shine al-gillu wal hasad shine hasada akwai hasada a cikin zukatansu wato su munafukai suna hasadar annabi sallallahu alaihi wasallama suna hasadar masu imani suna hasadar wato addinin musulunci to duka waɗannan fassarorin da muka ji tun daga na kan shakkun da kuma nifakun da wasu suka ɗauka da kuma algham da ibnu atiya ya ambata da kuma algillu wal hasad da shi as-saminul halabi ya ambata to duka ba cin karo da juna domin dukkaninsu sun tattara a cikin zukatan su munafukai Allah ya jarabe su da waɗannan rashin lafiya to shi yasa wannan shi ne dalilin da zai hana imani ya tabbata a cikin zukatansu kamar yadda aka faɗa akan sifofin kafirai a baya khatamallahu ala qulubihim kaga dalilin karɓar imanin su an samu illa ne an samu dalili an samu sabab shine zukatan a rufe suke to su ba munafukai zukatan nasu ciki suke da ainihin rashin lafiya akwai rashin lafiya tattare da su to shi yasa zamu ga a wata aya Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma allazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijisan ila rijisihim wa matu wahum kafiruna to sai zama wannan aya da ta zo a cikin suratul bara'a wato kamar karfafa ita wannan aya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce duk lokacin da aka saukar da wata sura a cikin alkur'ani to cikinsu za a samu su suna cewa wai to wannan sura wa ta ƙara mai imani cikin sai Allah ya ce to ai masu imani su duk sanda wani abu ya sauka na hukunci to wannan abu yakan ƙara musu imani sukan ƙara samun imani har suna bishara suna farin ciki da murna da abinda Allah ya tabbatar a cikin zukatansu na imani sai ce wa amman lazina fi qulubihim maradun amma waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya na shakku ko munafunci ko na shi hasada ɗin to su kan madadin ta ƙara musu imani aka siya aka samu fazadatum rijisan e tana ƙara musu ne ƙazanta da datti arrijisu fil asal shine ƙazanta ƙazanta datti to amma nan abin da ake nufi shine abin da fassarorin can suka gabata wato shakku da ainihin wato munafunci Allah ya ce kuma akan wanda suke akai wa matu wahum kafiruna kuma suka mutu suna kafirai to almuhim Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa kafirai a munafukai kafirai ne sannan kuma zukatansu ba su da lafiya akwai ciwo akwai rashin lafiya tattare da su so za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba da labarin cewa ga nau'in rashin lafiyan da Allah ya jarbe su da shi to kuma sai ya faɗi kuma abin da yake tunkararsu ranar gobe kiyama na azaba Allah ya ce wato suna da azaba mai raɗaɗi bayan wannan azaba ɗin kuma sai Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya ƙara musu wannan ciwo ɗin wanda ƙari ne akan wanda suke akai sai zamo kamar wato a sun fusata Allah Allah kuma ya musu mummunan sakamako abinda suke akai sakamakon abinda suke akai na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma munafunci da kuma hasada da ƙeta wanda suka kudurci a cikin zukatansu to shi yasa fazadahumullahu marada da Allah ya ambata malamai suka yi saɓani wasu daga cikin malamai suka ce haza khabaru ikhbarun min Allah Allah labari yake bayarwa da wani abu wanda ya riga ya hukunta game da su cewa ya ƙara musu wannan rashin lafiya ɗin duba da abin da waccan aya ɗin ta faɗa fazadatum rijisan to shi ne abin da ita wannan aya ɗin take magana a kai fazadahumullahu maraba sai Allah ya daɗa musu ƙazanta da datti da rashin lafiya da shakku a cikin zukatansu wasu daga cikin malamai suka ce a haza du'a'u wannan addu'a ne ai fi qulubihim maradun fazadahumullahu maraba akwai rashin lafiya a cikin zukatansu to fazadahumullahu Allah ya ƙara musu maradan wani rashin lafiya sai ya zama addu'a ce ya zan Allah da kansa yake addu'ar da annabi da kuma masu imani sai ya zama ba labari ba ne jumla ɗin sai ta zama insha'iya kenan to duka waɗannan zantuka shi al'imam ibn atiyya ya ambace su a tafsirinsa al-muharrarul wajiz ya ce faza da humullahu marada zai iya ɗaukar labari abu ne wanda Allah ya riga ya hukunta shi da suka samu rashin lafiya to sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya akan wanda suke akai dalili kuwa shine su abin da suke hasada annabi Muhammad da kuma musulunci da musulmai shine ci gaban addini to sai zan duk sanda addini ya ci gaba to sai ciwon ya ƙaru sai ciwon ya ƙaru duk sanda aka samu wani fathu cin nasara musulunci ya ƙara bunƙasa to sai abin ya ƙara fusata su ya bakanta musu rai to shine ma'anar faza da humullahu maraba a waɗanda suka ce kenan jumla ɗin labari ce waɗanda kuma suka ce jumla ɗin insha'iyya ce du'a'iyyatun sai ya zan addu'a ce Allah ne da kansa yake musu mummunar addu'a cewa Allah ya ƙara musu rashin lafiya haka shi ma annabi ne musu addu'a haka su ma masu imani su ne musu addu'a Allah ya ƙara musu wato rashin lafiya haka banda shi akwai almawardi yana da shi ma tafsiri annukatu wal uyun shi ma ya ambaci wannan magana din haka alamatu sudan a sheku abdullahi gwandu rahimahullah a tafsirinsa da ya'ud ta'wili fi ma'ani tanzili shi ma ya faɗi wannan magana ya ce faza da humullahu marada ya ce ƙila du'a'u a wani zancen na wasu malaman tafsiri sun ce addu'a ce Allah ne yake musu addu'a Allah ya ƙara musu rashin lafiya Allah ya ƙara musu shakku wanda suke a kai saboda dama Allah ya hukunta a mafi yawanci daga cikinsu wato ba za su canza ba saboda tuban munafiki tana da matukar wahala shi yasa muka faɗa a jiya cewa al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala abin da yake a mazhabinsa ba a karɓar tuban munafiki matukar an samu adalai guda biyu suka ba da shaida cewa wani munafiki ne to ba za a ce ya tuba kawai za a kashe shi kamar yadda shi ibnu juzai ya ambata a tafsirinsa at-tashilu li ulumi tanzil tubansa tana da wahala haka as-sahir shi ma boka to kaga abu ne yana da matukar wahala zai yi wahala kaga munafiki ya tuba shi yasa in kana karanta sira da kuma hadisai da zantuka na sahabbai da sauransu zai wahala kaji an ce munafiki wani ya tuba amma kafirai kaga ai ta samun masu tuba da mushrikai to kaga ba mamaki dan ya zan Allah ya musu addu'a saboda ni dama a ƙaddarar Allah ya san cewa bisa ga nashi hukunci mafi yawa daga cikinsu ba za su tuwo ba za su musulunta ba sai zan addu'ar da Allah ya musu ta kama su addu'ar da manzon Allah ya yi ta kama su addu'ar da sauran masu imani suka yi ta kama su to saboda haka ayan dai ko jimla ɗin za ta iya ɗaukar labari za ta iya ɗaukar kuma addu'a fi ƙulubihin maradun fazadahumullahu marada to wannan abin da ya shafi rayuwar duniya kenan bala'i da fitina wadda munafukai suka samu kansu a ciki kenan a lahira fa sai Allah ya ce walahum azabun alibun suna da azaba wadda take mai raɗaɗi a nan azaba ɗin sai aka wasabta ta aka siffanta ta da alimun da ma'anar mu'ulim a al-mu'lim shine abin da yake sa rauni azaba wadda take sa rauni a ji zafinta har a cikin zuciya to irin wannan nau'in azabar ita ake kira da alimun ko mu'lim to za mu ga su munafukai Allah bai ce wa lahum azabun azimun ba sabanin su kafirai abin da ya gabata a baya da Allah ya ambata cewa khatamallahu ala qulubihim karshe sai ce wa lahum azabun azimun to me bambanci babu shakka akwai bambanci malamai suka ce dalilin da yasa su munafukai ba a ce da su walahum azabun azimun ba saboda lafazin alimun yana ishara zuwa ga azimu duk azabar da take da sifa ta al'alam ta raɗaɗi to babba ce mai girma ce shi yasa ba buƙatar a ce walahum azabun azimun alimun ba buƙatar sai za an samu baranci a larabci a larabcin ƙur'ani to shi yasa da aka zo kawai sai aka ce walahum azabun alimun saboda lafazin alimun to sifa ce ta azaba kuma azaba ko dai wadda yake tana da ƙarfin gaske ko tana da girma sannan kuma bayan zamanta cewa tana da girma kaga akwai ƙari cewa akwai wani abu na gajiyarwa da wahalar suwa da kuma sa raɗaɗi saɓanin azabar kafirai kaga ita cewa aka yi kawai aka ce da sura da gobe kiyama walahum azabun azima su suna da azaba mai girma kaga ba a siffanta ta da raɗaɗi da sauransu ba to shi yasa malamai suka ce a nan azabar su munafukai ɗin to ta fi girma ta fi ƙarfi fiye da ta kafirai ɗin saboda waccan aya innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira to wannan shine abin da Allah yake ishara zuwa ga a wata aya yace bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima Allah yace kayima munafikai bushara cewa akwai azaba mai radadin gaske game da su saboda haka a babin fasaha da nuna kai matuƙa da munin azaba to azabin aliwin ya fi azabin azimin shi yasa Allah ya bambanta wancan na kafirai aka siffanta shi da azimin tunda azimin sifa ne na azamin shi kuma nan na munafukai aka siffanta shi da alimin shi ma alimin sifa ne na azabin to wannan shine bambanci saboda haka na kafirai bandaga ta da girma sannan kuma tana sa rauni tana taba zuciya irin azabar da in ane maka to har a zuciya kake jinta to shi yasa malaman tafsiri suke fassara walahum azabun alimun ai mu'limun tana sa rauni tana sa zafin jiki sosai da gaske to saboda haka wannan hukunci ne da Allah ya tanadar musu a gidan lahira wancan kuma da aka ba da labari na cewa zukatansu ciki suke da rashin lafiya to kamar illar da ta hana su karbi imani ne ko kuma tun da Allah ya riga ya kore musu imani da suka ce amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ƙaryata su yayi ƙarshe sai ya ce wa mahum bi mu'minina to kamar yadda muka sha faɗa Allah madaukakin sarki duk sanda zai kore abu zaka ga yakan faɗi dalili in ya ba da labari to za ka kuma yana kawo hikima ko asaba to wani zai yi tunanin ya za a ce su ba sa cikin masu imani to shi ne sai Allah ya ce fi ƙulubihin maradu saboda akwai wani dalili da ya hana su zama cikin masu imani ko kuma zukatansu su karbi imani shi ne shakku da munafunci da algammu da algillu da alhasadu da suke cike cikin zukatansu to shi yasa anan kamar al'allama ibn al-qayyim a littattafansa daban-daban yake wata magana yake cewa su munafukai suna da rashin lafiya ne guda biyu rashin lafiya na farko shine maradu shubuhat rashin lafiya na shubuhohi na biyu maradu shahawat suna da rashin lafiya na sha'awa rashin lafiya na farko na shubha yana da alaka ne da aqida al-i'tiqad shine wanda wannan aya take ishara zuwa gare shi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan kaga wannan ana ishara ne akan abin da yake da alaka da mi al-i'tiqad shakku da suke tattare da shi game da addininsu game da imani game da Allah game da manzon Allah game da alkur'ani sannan suna da rashin lafiya kuma na ashahawat ashahawat shine abin da rayuwa ke so na fasikanci da cin haram da makamantansu shi yasa shi ibnu abi hatim a tafsirinsa tafsirul qur'anil azim ya kawo da isnadi har zuwa ga ikirama da shi ɗawusu cewa fi ƙulubihin maradun azina a cikin zukatansu akwai azina ai hubbun zina akwai son zina a cikin zukatansu a cikin zukatansu to wannan shi ma ya tabbata daga cikin asal cewa fi ƙulubihin maradun shine zina za ka ga daga cikin sifofin munafukan Allah shine Allah ya jarabce su da son zina an kawata zukatansu da son fasikanci ko da suna da mata na halat to saboda haka wannan shi yake ƙara fito maka da munin munafunci cewa duk inda ka ga munafuki to baya da lafiya baya da lafiya a addininsa a gangar jikinsa ma baya da lafiya tunda za ka gan shi yana sha'awar abubuwa na alma'asi da almuharramat to allah ya iya muna a sauran matsaloli za mu takaita su akan wannan aya sai gobe sai mu ci gaba insha Allah ta'ala sakamakon mun samu ziyara daga yan uwa malamai masu da'awa masu karantarwa daga garin birnin Kebbi wanda lailan wani harin suna tare da mu a wannan majalisi mai albarka da sauran majalis na ilimi kusan duk abin da ake yi muna tare da su wala Allah mafi yawa daga cikinku sun fi ku mutaba amma abin da ake faɗa ɗin ku da ake karatun koyo shi a gabanku to sun kawo mana ziyara ta yan uwantaka da ƙauna da kuma gamsuwa da abin da ake yi na karantarwa saboda haka mutum na farko ga can na ƙarshe sunansa malam aliyu aliyu mutumin birnin kebe ne yana daga cikin matasa waɗanda allah ya musu baiwa wajen karantar da addini da da'awa lungu da saƙo bisa fahimta ta magabata eh mutum ne gaskiya jajirtacce kwarai da gaske wajen karantar da addini yana daga cikin dalilan da yasa nake ƙaunarsa ba da kasala wajen karantarwa da wurin da'awa ko yaushe muka yi waya ko ya ce min ya taso daga makaranta ko zai na makaranta ko kuma ga wata dai matsala ta addini to muna tare da shi malam aliyu aliyu ba dariya muna tare da shi haka na kusa da shi muna tare da shi kuma malam suraji umar wasu ku daga cikinsu sun san shi ya zauna a wannan gari na argungu ya yi karatu a gwamnan arabic bangaren kulliya shi ma karatuttukanmu da muka fara na farko shekaru masu tsayi san duk tare da shi muke tun lokacin da ba a ɗauka shekara kusan goma sha takwas zuwa ashirin da suka gabata alan suraji umar to daga baya da ya koma bayan ya kwashe mana ilimi da sai koma birnin kebe yana yadawa allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma muna tare da malam abdullahi abubakar bala shi ma dai gashinan muna tare da shi allah ya saka masa da alkhairi kusan yana daga cikin masu kokari a kwamitin da'awa na birnin kebbi local government kusan mun yi wata samina dab da ramadan a birnin kebbi to su suka gayyace ni wannan samina ne na gabatar da takarda a kan sifofin mai da'awa wanda ya nasara a da'awarsa Allah ya saka masa da alkhairi ina firinsifal firinsifal ka fito jama'a su ganka eh a to masha Allah malam Usman to shi kuma wannan lacara ne a foli shi ma dai yana daga cikin waɗanda ake gwagwarmaya wajen da'awa da yada sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin masoyanmu na hakika mala abdulkadir jelani sai ka taso jama'a su ganka aiki ina ka fito ina zaka shi kusan katafila ne ya tara abubuwa da yawa eh komi da ruwanka ne to Allah ya saka masa da alkhairi eh Allah ya saka masa da alkhairi mala abdullahi zan fara da kai sai ka zo ka gaisa da yan uwa kuma ka sa albarka a wannan majalis insha Allah ta'ala za a ba shi minti biyar sai ya gaisa da yan uwa Allah ya taimaka ai kowa sai an kira
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato kusan ban ma san abin da zan cewa ba saboda ban yi zaton ma a kira ni ba ga manyan malamai nan tare da ni ni dan rake su ne ni ne baya so kuma sai gashi malam ya kira ni so don haka insha Allah bisa ga umarnin malam zan samu abin da na ce kaɗan cikin kalima ɗari in mai da kalima ɗaɗɗaya matsayin ɗari insha Allah a malam bashiru da kuke gani ko kuka sani akwai abin da kuka sani game da shi kuka fi mu akwai abin da muku mun fi ku sani game da shi a malamin mu na da daɗewa kwarai da gaske in ma ana kaka ga ilimi nan da kuke ganin shi mu jikoki ne na Allah ya saka mai da alkhairi argunguna dan manin kamar ta haifa idan tuwa da malam bashir so ban hana kila a zauna majalisi ka bude littafi a karanta ma ba amma a matsayin seminoni daurori muhadarori to sai dai ku bi mu baya cikin garin ku yake amma mun yi ku sani ne sai da mun kasance na sannan ku kasance sannan karance karancen da yake nan kwarai da gaske ina da dalilai dalilai na suna cika buhu na zazzabi amma dai ba sai an kai gare su ba tun da babu lokaci sannan karatun da yake yi wannan karatun muna bibe da shi haka Allah ya saka mai da alkhairi ko malam Bashir ya sani ko bai sani ba wajibi na mu za mu kawo mai ziyara saboda wannan falala da gare shi a kanmu haka muna roƙo ga Allah ta'ala Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya karama shi ya mutunta shi da ba shi ilimi mai albarka mai amfani malam bashir an takaita shi ga argungu amma yana ba ku tabbaci in muka samu dama za mu an sheshe kuma birnin kebbi ko ga da aka taro aka targon malam bashir fiye da ku malam bashir ya isa a ajiye shi a tattara ɗaliban ilimi na duniya wani kila zai ji maganar ka ta yi sama amma iya abin da muka sani gari ina faɗin wannan kuma tsakanin da Allah wallahi da zuciya guda nake faɗi ya kai a tattara ɗaliban ilimi na duniya su zauna su saurare shi don haka wannan baiwa ce ba kowa Allah ke ba ba wanda Allah ta'ala ya ba sai ya gode ma Allah ya karantar ya wa'azantar kamar yadda malam bashir gaji Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya taimake mu baki daya karatun gari yake yi Allah ya hada mu sokin mu a jannatin firdausi ala assalamu alaikum warahmatullah masha Allah to malam abdullahi abubakar bala Allah ya saka da alkhairi a gurguje to zan kira malam abdulkadir jelani bismillah ka zo ka gaisa da mutane kuma ka sa albarka a wannan majalisi eh principal kenan
Assalamu alaikum. Jama'a muna muku barka da wuni, ko muna fatar Allah wakilin sarki ya karba wani ibadu. Kamar yadda malaminmu ya faɗa, mun zo mu kawo mai ziyara kuma mu ƙara addu'a ta neman kariya da sabati. zuwa ga Allah maɗaukin sarki gare shi shi malam bashir da kuma sauran malaman kami wannan muna addu'a ga babban malamin mu malam abubakar biyo a gungu Allah ya gafarta mishi Allah ka haɗa ma wajen da firdausu la'ala malam ya tafi malam ya taso Eh, wato argungu allah yana tare da ku gani da allah allah mafafikin sarki yana tare da mutane argungu saboda ta ɓangaren addini da aje magana ya ta duniya ɓangaren addini a jihar kebbi a nigeria argungu ta samu suna ta sanadiyar waɗannan malaman da kuma waɗanda suke tasowa yanzu ka ɗaya shiga cikin google ga rubuta argungu to insha Allah bayan malam gaba za ka ga malam bashiru sama ya taso to da a ce malam baturai ke ne da sai in ce su mala abdullahi ma da baya ta yi kyau da amma dai ina da ina bincike na sai insha Allah akwai inda ya dan dosar yana da ruwan illa ne to malam wallahi kamar yadda malam abdullahi ya ce mu da muke can kullum muna biye da karantukan shi ba waɗanda ne ba duka waɗanda yake kuma da yawa muna yunkuri ma mu zo na argungu mu zauna mu yi karatu domin mu je muwa mu kara da wasu kuma muka yi malam yusuf ga sunan da saura sun sani da yawa mun sha mu nemi taimako daga wurin malam ya kula mana daura ya je birnin kabe ya kwana uku hudu yana ba mu karatu wani abin ban mamaki ga malam malam ya zauna bisa kujera yana ba karatu kai da ɗalibi kai ka neman uzuri ka tashi ka je goyo da lura ka dawo wallahi tallahi ba eh amma shi in ya zauna ya zauna ne sai ka rasa gane shi wai wani irin mutum na sannan a yi wanga fanni a ƙari a ɗauko wanga fanni a ƙari tsakanin da allah maluma ta gaya mana a nigeria ita magana ilimi ka aji hayaniya eh ita dai shi dai ilimi wanda za a ciyar da al'umma gaba malam bashir yana daga cikin malaman da allah ya albarkace musu allah mana roƙon ka ƙara kare mana shi sauran malamai irin shi to jama'a mu cire makan mu hayaniya mu tsaya mu nemi karatu inda yake kuma muna roƙo ga malam wallahi wanga tasirin da kuke yi nan Allah ya kaddara malam nan zai shi amma mun yi ta kulle kulle wallahi mun yi ta kulle kulle faɗa muku gaskiya eh mun yi ta kulle kulle da kitani da tani na muka cewa an kai mana shi amma wa yan kuru na wa yan kurulla Thank you. ta babu ma'asala ba muna nan biye eh muna nan biye insha Allah kuma insha Allah muna tare kullum aka yi karatu muna bi muna saurarawa muna kallawa dun tun wanda an ka fara na farko tun na a'udhu billahi minash shaitanir rajim muna tare da ku insha Allah kuma idan da rayuwa muna nan insha Allah haka duk karatu dukan da malam yake yi na zaure muna da su suna malaman taskace kuma mu suna ma karantawa mu je mu kuma mu kara da wani dai an mu wasu abin da muka gani kuma insha Allah muna nan muna shirye za mu yi musamman malam majalisi na musamman ko da na sati sati na inda na irin wancan na kwanaki ya gagare mu ta za mu don ga mu ma samu muna amfana to muna roƙo Allah ya ƙara kare mana malam kuma ya ƙara ba shi jajircewa kuma ya ƙara mishi domin Allah kuma ya karɓa mana gaba ɗayanmu muna roƙon Allah ya ƙara ma wannan garin albarka muna roƙon Allah ya ƙara ma wannan al'umma albarka ya Allah muna roƙon kai da kike haɗa mu wannan wurin ka haɗa mu aljanna fi dasla ka kare mana malamanmu ya Allah muna roƙon ka Najeriya tana cikin matsaloli Allah kai mana maganin matsaloli ya Allah abubuwan da suke damun Najeriya Allah kai mana maganin su ya Allah zaɓin da yake tsowa ka zaɓa mana mutane na kirki wanda za su kawo mana Najeriya ci gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikumus salam wa rahmatullah to Allah ya saka da alkhairi a to wannan principal kenan haka aka fi sani shi da shi saboda yana jagorantar wata makaranta a wadda ta kunshi boko da karatuttuka na addini Allah ya saka masa da alkhairi gaskiya mujahidi ne matuƙa Allah ya saka masa da alkhairi a gurguje ba na son yi ta aliki za mu kira shi mala aliyu aliyu insha Allah malam sai ka zo ka sa albarka kuma ka gaisa da yan uwa eh alaikum assalam wa rahmatullah
الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الخلق على الإطلاق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya karrama mu ya darajanta mu ya kawo mu musamman ni a yau wannan rana mai albarka mai tarihi a rayuwata da zan tsaya gani ga malam bashir kusa da juna muna karatu yana karatu ina ji kuma aka kira na ce in zo ana bani haske gani ga malam bashir ni kumfani na malam bashir umar argungu wanda da ya gani a tv ko ya ji ni a gabansa ko a rediyo ya ji wa'azina ya mai daɗi to in zai addu'a ya sa malam bashir albarka ba ni ba yes Allah subhanahu wata'ala mun gode ma da ba karɓi rayuwarmu ba sai da muka tashi lokacinmu ya zo muna tare da irinsu malam bashir tabbas Allahu akbar kabarin malam abdullahi gwandu yana gwandu to amma karatun malam abdullahi da littafansa suna argungu wannan in ba Allah ba ba yadda za a yi mu yadda a yi haka wani aiki sai Allah to Allah ka ji kanmu idan aka kira ɗalibi ya zo kusa ga malam bashir ya yi magana to saboda rufin asirinsa kada ya ɓata masa shi suna ko kujera to su dole sai dai ya faɗi abin da kakanmu ya ci mu'taziran min ƙauli na ƙidihi بوهم نو جهل يكون فيه بضعف همة مع الشواغل وقلة العلم وقلب غافل مع هرج يموج في البلاد كذا كذا إلى آخر الأبيات mala abdullahi gwandu ya koya mana ladabin magana ya ce in ka tsaya gaban gwani kana so asirin ka ya ruhu to ka taka su wallahi ba don ku yadda ba kuma ba ku sa ni rantsuwa ba malam bashir wato naƙidi ne ta yadda duk yadda kake jin hauragiyar malami duk yadda kake jin tauraruwan mai tauraruwa na haskawa in ya bi shi gaba ya sa shi gaba bai hauka bai hayaniya bai zagi kuma bai kazahi amma a buɗe a karanta nan za a gane daɗewa ana yi da kuma fahimta ni abinda kawai nake so ga mutanen argungu ku taimake mu kuma ku taimaki addinin Allah bahaushe ya ce rashin kira shi ke sama na ƙaran bebe ya ɓace yanzu duniya muke ta talla advertising duniya muke ta social media wasu na yada nasu kuma duniya na ganinsu amma mu mafi yawa sai dai a tallata mana ba mu tallar kayanmu kuma muna da abin da ya kamata mu tallata mafi yawan munan duka suna da wayoyi kuma ana watsa karatutukan nan ya kamata a ce mu ke ɗaukarsa muna ingiza shi gaba saboda wanda bai san shi bai san shi wanda bai amfana da da'awarsa bai amfana saboda shi ya saukar da aikin da Allah ya ɗaura masa fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin Allah zai tambayi manzani kun isar shi Allah mun isar sannan za a tambayi majalisin malam Bashir ya karantar shi Allah ya karantar to ku kun mi kuka yi wajen tallafa wannan da'awa ta shiga duniya mutanen makka su amfana na sudan su amfana na madina su amfana birnin kebbi ba dariya shi ya zubar mawa ta amfana wannan bashi Allah yake bin kwaye bayan haka ya kamata mu sani wannan roƙo zai yi saboda mu kamar yadda malam abdulkadir ya faɗa can muke nesa amma mu muka san waye malam bashir mutanen argungu karrama ku Allah yi albusiri yana cewa cikin hamziya ko idza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada idan Allah yana son mutane sai doko jigo ta bakin yan zamani suka ce kursi sai a doko kursi sai a samu su a dalilin wannan kursi sai ga ya tallabo waɗanda ba su kai kurasan ba ya yi sama da su su ma sai a gansu yanzu jiya ina kwance nake sauraron fassara wa minan nasu man ya kula amanna billahi abin ya ban dariya ya ban tausayi yanzu tsakani da Allah da mallan yazo yana bayani sai ke cewa annasu majazan wai hadda aljannu ana kira annas majaz yanzu don Allah kai ka taba ji an ce ma aljani mutum in ba irin karatun mallam bashir ba fi sabilillah tsakani da Allah fi sabilillah mun sha sauraron suratul baqara so da yawa amma dai wanga karatu gaskiya garibi ne sosai bako ne malam yanzu da yawanmu muna da majalisai ko da yake ni Allah ya ruwa mai asiri ina zo wajen fassara abin tafsiri da ake cewa ni cewa nake tarjama ban cewa tafsiri don kada su malam bashir su je cewa nake ni tarjama mukan fassara baki da baki inda ta gagara mu ce a tambaya gobe a jira ha gobe yanzu da ya zo yana bayani akan al'insan kalma al'insan ka ta yau majalis na tafsirinmu da yawa duk ire-irenmu ka tsure mu ka ce shi al'insan do Allah singular form ne ko plural form kalma al'insan mutum ko haka muke ta jinta kullum-kullum wato da ya wannan nunin nan da nan sai kwakwalwa ta ɗaya ta shekar sunatun furka ya ce al'insan mufuradi ne me jam'insa anasi Allah ta'ala ce huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati wa anzalna minas samai ma'an tahura linuhyiya bihi min linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman salati wa anasiya kathira wannan karatu Allah ya san ban san shi ba sai je gaba ki ne kwarai to kaga wannan falala ta tabbata ga malam bashir wanda wannan zakka ce cikin dubu wanda wallahi gare shi muka ci abinda zan rohe da shi na ƙarshe ko da muka zo mun tarar da malam yana magana akan abin da ya shafi munafuci wallahi jikina ya sanyi saboda abinda kawai ya kashe min jiki na tuna cewa waɗanga mutane Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu underline this man yaqulu akwai waɗanda suke cewa mutumin da zai faɗa akwai wanda mimbari zai hawaye magana akwai wanda limamin juma'a ne magana zai yi akwai wanda cikin islamiyya zai shiga yi magana akwai wanda in an je wajen sulhu tsakanin mata da miji shi ake kira yi magana kalmar magana shi yasa Allah ce yaquluna bi alsinatihim yaquluna bi afwahihim idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كدوب جميع المؤكدات da Allah kin samu wannan aya idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu shahada innaka nunu tawkid la rasulullah duk wani abun da ya kamata ya zo ya karfafa zance wajen magana sun sashi amma ƙarshe Allah ce ƙarya suka yi munafukai ne ashe munafuci ciwo ne ba a ganinsa ga riga ba a gane sa ga gemi ba a gane sa ga ɗage wando ciwo ne da yake cin zuciya mai shi bai gane yana da shi sai ciwon ya da shi ina nufin sai an je lahira shi yasa mu riƙa roƙon Allah ko cikin sujada ko ƙarshen tahiyya tamu Allah ka tsare mu da munahuci Allah bai sun munahuki jama'a saboda munahuci munahuki bai da daɗin mu'amala kuma abinda zai bata mara game da munahuki mafi yawa 'yan tawaga zama tare ne amma kuma da'awar suke wa kotun gwila da'awar suke so su bici yuriduna li yutfi'u nurallah in ba dan Allah na tsaye ba da yanzu abin ya zama tarihi kadiba yakin a Uhud in ba na manta ba tawaga annabi ya kwaso fa sallallahu alaihi wasallam mutum dubu in ba na kuskure ba amma shugaban munafukan duniya sai da ya zare kusan mutum 300 kuma da shi aka shiga masallaci a yi sallah gabansa annabi yake tashi ya hudu ba gabansa ake karantarwa wallahi wannan ciwo ina ji mana tsoron shi ba ka gane alamominsa sai in wanda ake amfanuwa da shi ya samu alkhairi yau ka bari ba gashi malam bashir na zakuwa ya sha zahi ya waye da sauransu ba kai yanzu waɗanga gwalagwalan ilimi da yake zubowa tsakanin da Allah kuna ganin kwana na yinsu mai bacci na yin wannan amma yau inda za a ce sarki alhazan kiru zai biya mai umara wallahi wani bai kwana wallahi na ga maka kwana ba zai kwana ba wallahi shi da malami argungu amma shi da kaga zuwa kana saurari munafikin banza ka gani sun haka munafici ciwo ne mu rika roƙon Allah ya tsare mu da shi kada ciwo malam surutu garan ko daban da karatu kai ba ta mutane lokaci jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah ala aliyu aliyu Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara wa rayuwa albarka to jama'an ga su da yawa ina ganin za mu gayyaci lacara ko shi da yake ya saba sai a bashi kwamiti uku insha Allah a san lacarori sai a hankali ta Allah ya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تمكين جماعه ko da yake ni gaskiya bai ko kamata a cikin ba muhalli na ne ba bai ma dace a cikin zauna inda malam ali ya zauna ba talkless of ga ga ga ga kaka zauna malam ali da ya zauna nan ni bai kamata ya zauna ba to balle kuma ga babu malam ali nan malam ali babana na shi kuma ga baba ne na kuka kakana ke nan so eto ai haka da ne so jama'a kamar yadda kuka sani wallahi abin da gaba domin gare yanzu jin bakin ciki saboda na zauna kan tabbalin sun 1995 na ne from jss1 off to ss3 na ne kari amma jin takaici na da allah bai haɗa da malam ba wallahi na yi bakin cikin abina kani da allah to amma dai shi allah mai ya sha'u yadda ya ga dama fa'alin lima yadda ya ga dama haka yake tafiyar da lamarin shi Allah ya ce ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin so abinda nake so shine malam kai hakuri duk da yadda ya kamata a ce muna mu'amalanta ka ba mai maka haka ba dan tsakani da Allah malam ya tantance a ce kullum muna iya gurbin nake ba lokacin tafsiri ba kullum mu zo kawai mu gaida shi kuma ko ba karatu ba mu zo kawai dai mu ga fuskar shi mai alfarma mu koma ina fata mun fahimta saboda matsayin malam a ba wai a najeriya ba a addinin musulunci saboda malam yana da girma a addinin musulunci tsakani da allah kamar yadda kuka ji sauran malamai su gabata ba ku ya kamata a ce kuna tare da malam ba ku yi haƙuri a sorry bisa ga girma ba ku ya kamata a ce kuna tare da malam ba ku ya kamata a ce muna tare da shi ya ga kuna bukata ce mu dan sako muku amma tun da Allah ya ba ku ya tsani ya ce sai ku ba ku da za mu yi ba mu da ta muna eh mun bari ai so muna roƙon Allah ubangiji subhanahu wataala ya taimaki malam Allah ubangiji ya karfafa mishi Allah ubangiji ya daga shi Allah ya kare shi daga sharrin mahasada da makiya Allah ya kara wa ilimin sa albarka Allah ubangiji ya kara ma da'awar sa albarka Allah ubangiji yadda kake saukar da arzikinka ga duniya baki daya Allah Ubangiji ka ƙara saukar da ilimi mai yawa mai amfani a kan malam kuma Allah Ubangiji ka samu ma ya amfanar da mu abinda muke ji ga malam Allah Ubangiji ya ba mu amfani da shi yadda muke taruwa kuma nan mu kuma muna ibada Allah Ubangiji ka nuna muna muna aljanna fitausi haka da mu da zuriyar mu da dangin mu da musu mu baki daya Allah da abin da muka roƙe ka Allah ka ba mu wanda ba mu roƙe ka ba Allah kada ka hana muna ya'ya da ka ba mu Allah ka kama mu da tarbiyyar su Allah ka sa da addinin musulunci zai alfahari da su Allah ubangiji ka taimake su ka shige musu gaba ya Allah ya Allah ubangiji ka ɗaukaka malam ka ba shi kuɗi da arziki da ilimi da dukiya mai yawa mai albarka mai amfani dan yanzu da awa ba ta yi sai da kuɗi jama'a ko ba haka ba sai da kuɗi Allah ubangiji ya saka da alkhairi daga ƙarshe malam zamana na ɗalibi na ƙasa malam ina roƙo don Allah ka dubi cikin littattafan da suka dace da ni amma ne saboda ni baya amfana assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah ala wasu man Allah ya saka da alkhairi to duba lokaci ya tafi amma duk da haka yan uwa sai su yi haƙuri malam surajo kai ma za a baka koda minti biyu ne eh, sai ka zo ka gaisa da mutane da yake kai dan gida ne eh insha Allah ba matsala eh ko minti biyu sai ayi hakuri jama'a insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وللعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka ya gode godiya su tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincinsa ya ba mu ikon kawo ziyara a wannan babban makaranta wadda malam nan yana tafara rama al'umma al'umma karatu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi ni ba ba ko wani sanin ne na zauna a nan gidan rama al'umma tsawon shekara goma sha biyu ina nan kuma na san wa'an malam gaskiya yana daga cikin abinda wasu daga cikin uwa za su bada shaida wallahi har bayan yin aure na na dawo nan ba don kunyo don dai in samu wannan matarar karatu a wurin malam to amma kuma Allah bai kada yi wani zama na anan ba sai sa ne sati komawa inda ne hina to amma kuma yan uwa akwai abin da musu ya dai tsokaci kaɗan wanda gaskiya shi ya ɗan taɓa min zuciya wato shine na ga duk yan uwa ɗaliban ilimi waɗanda da da su muke kuma mai karatu wajen malam sai ni ga huskokin su sun rabu a wuri sai ni ga yan kaɗan ne wanda tsakani da Allah wannan ci bayana sosai gaskiya duk yan uwa da muke a gangara su gumar maya a dukkan majalisoshin da malam ke budawa sai ni ga yan ɓaro muke gani wasu su anan duk wasu sabbi ne baki ne waɗanda ba waɗansu ba to yan uwa ita harka ta karatu dole sai an yi hankuri kuma sai an tsaya gaban malami sannan za a samu wannan mai karatu ko yanzu idan aka ce za a yi rukun sukan ya kashi da irin wanga ilimin da malam ke bayarwa to yan uwa wallahi ku ne ke kara don kafar da karatun da malam ke idan aka yi haka din to amma abin da muke ko ku da annan ku jajirce ku rike muna malam hannu biyu za mu ba da tamu gudunmuwa mu ma insha Allah ta hanyar wannan saboda haka yan uwa abin da muke kara roƙon don Allah ku rike muna wannan malamin matsayin amana gare ku irin samun wannan malamin wallahi yana da wahala a cikin Najeriya akwai wahala a shi da wahala ka samu malami wanda Allah ya ba natsuwa na isar da sako cikin natsuwa da kwanciyar hankali irin malam kuma duk da cewa gashi da ƙananan shekaru eh sai daga farfososhi malam doktoci suna bayanai amma sai ga hauragiya ta yi yawa cikin bayanansu amma sai ga malam ya zo cikin ɗan lokaci cikin ɗan mintuka kuma ya faɗi magana sako ya isa inda ya kamata ya isa Allah madaukakin zarki ya saka wa malam da alkhairi da wannan to muna roƙon Allah ya ba shi cikin zuri'a ta wanda za su bai wannan gurbin nashi Allah madaukakin sarki ya dauka darajar sa gaba daya da mu da shi Allah ya sanya mu da zaman hukuma ya sa mu yi tarihi ko kisan wannan zama a cikin gidan aljanna da wannan zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to muna godiya a madadin a ni karan kaina da kuma wanda ya assasa wannan wuri mai albarka alhaji awwalu dan jimma sarkin alhazan kabi da kuma sauran yan uwa dalibai da ake tare da su duk da dai kayi korafi ka ce baka ga wasu ba to ai wasu sun zama malamai an riga an yaye su eh ka ji dalili wasu sun zama malamai su ma suna can sun buɗe santoci suna can suna bayar da ilimi eh kwarai da gaske wannan shine babban dalili to muna godiya kwarai da gaske tare da yan uwa masu hidima ga su mai shari'a a ga su alaramba ibrahim ga su malam nafi'u yahuza to ga sunan dai duka dai an san kowa to muna godiya allah ya saka muku da alkhairi allah ya bar zumunci abubuwan da kuka faɗa allah ya sani ni ban kai haka ba ni ƙaramin ɗalibi ne kuma har yanzu ina karatu kuma ban gushe ba ina karatu Allah ta'ala ya gafarta muku ya yafe muku kusakuranku cikin abin da kuka faɗa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah